والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa ce wanda rayuwar mu ta fito wannan lokaci yau ashirin ne ko ga watan shawwal kira ta rubuta da tsaro hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godiya ga Allah wanda cikin ruwa ce wasa ne da tsarawarsa rayuwar mu ta raka a cikin Ramadan kuma har ta ito wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana albarka a cikin rayuwa Allah ya tsara tabbatar da duba da yawan mata yin tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya amshi rayukan mu muna kan musulunci. Muna kuma roƙon sa Allah ya sanya muna cikin wanda ya yantar da su a watan Ramadan da ya gabata. Allah ya nuna mana wasu Ramadan masu yawa a gaba cikin imani da lafiya da nagarta. za mu ci gaba insha Allah tafsirin da aka saba yi mako mako a wannan majalisi mai albarka tafsirin da ake yi ranar juma'a wanda malam Muhammad Salim Ahmad Allah ya masa rahama shi ya fara yin tafsirin mako mako mun kunya mun tsora da kuma wasu su tsora a bayan mu. Ina roƙon Allah ta'ala ya kwanta masa ya haska da gabarinsa ya cika mana lada na abin da za mu karanta shi kuma ya bashi sakamakon waɗanda suka fara ayyuka a kan da ta yi da wanda yake da kyau muna cikin suratul an'am sura ta makka wata take magana a kayan tauhidi za mu tashi ko za mu ci gaba aya ta ɗari ne da ashirin da biyar kamar ya mai yadda mu aya biya ko shi ko da wani da amma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يستعد في السماء ومن يرد أن يذله يجعل صدره لصدره ضيقا هرجا كأنما يسعد في السماء نعم ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يسعد في السماء نعم كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نعم الله تعالى يقول ومن يريد الله ان يهديه وان الله تعالى yake nufin shiryar da shi Allah ta sanya mu cikin shirye ne. Ya shirah sada wa wulin Islam. Sai Allah ya bude kirjinsa ga musulunci. ta da Allah yake nufi ya shiryar da su ya shiryar da shi yakan bude masa kirjinsa ga musulunci idza du'iya ilayhi yayin da aka kira shi zuwa ga musulunci ya an ya qadifa fi qalbihi nura Allah zai jefa haske a cikin zuciyarsa wa yanfasiha lahu wa yaqbilahu sai ya zama zuciyarsa ta hudu da gaskiyar nan da hasken nan kuma sai ta amshi hasken kamar wa da fi hadisi kamar da yanzu cikin wani hadisi amma albani ya ce shawar cewa hadisi ne wanda zabibi shi na sauran albani ya a bashi cikin mishtakin yusba wasu malamai suka ce ya shirah sadrahu lil islam ay yuwassi' qalbahu lil tauhid wal iman tauhid wal iman bihi
kamar yadda ibn kathir ya ambata wato wanda Allah ta'ala yake nufinsa yake nufin ya shirye da shi sai Allah ta'ala ya kuma saki daga musulunci ya yalwata zuciyarsa yadda za ta karɓi tauhidin Allah za ta karɓi imani kuma ta aiki da shi wato lokacin da aka faɗa wa mutum abinda Allah ta'ala ya faɗa sai ya ji zuciyarsa tana nishaɗi to wannan kenan wanda Allah yake nufinsa da imani sabanin kafirai su Allah sai siffanta su yace wa idza dhukki wa qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun shi mumini sabanin kafiri ne shi kafirin an kira Allah shi kadai aka kawo tauhidi sai zuciyarsa ta dugun zuma amma ya ka kira wani Allah a nan ne za ka yi kuma ana lalai-lalai maraba-maraba stafshir ana ta albishir majuna a shi ma wani ma ɗan'uwa ne shi ma na ɗan'uwa ne ina karatu na tashi da daddare zan je ni na je maganar da zai sai so mai waɗansu ƙasidodi na larabci so ma ƙasidodi in wanda ke akwai shirkiyat a ciki ga wanda zai yi magana sai ambaci wannan sai dai ambata shi ne sai yake gaya masa yake cewa ai mun fara maukibi a nan ai kaza kaza sai yana ta yin magana ta wannan janibin kuma yana yana ɗan satar kallo na ni ban ce komai ba ya gama wayarsa kuma wani da ya bugo min waya sai ya ji lafazza na ashe ba na irin wannan layin ba ne to kwata-kwata sai na ga ya ɗauke interest a kaina ba kasafinsa da ni sai ma ya ce wa mai indomi ya ce in an mun ita zan dawo zuwan karɓa ni kawai sai na fassara da ya tsammata shehin da ya ji na faɗa wala Allah ko yana nufin nima nasu ne baya bayyana kansa domin na ce ah dan uwa kaza kaza ce me ai na kuke mokibin kaza kaza maybe nima ko wani gogagge ne sai mu abin nan da ya fahimci ba layinsa ba ne sai na ga ko fuskar ta canja to haka lamarin yake to wanda yake shi Allah yana nufin sai shiryar da shi yakan bude kirjinsa ga musulunci idan an ce masa qala Allahu qala rasulullahi sai kaga mutum yana jin daɗi amma wanda za a ce masa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma kaga ya murtike shi ba wannan ne zaɓin sa ba to lalle wannan babu shari'a tare da shi alama ne cewa Allah baya nufin sa da shari'a amma wanda Allah yake nufin sa da shari'a mara da yake yi da gaskiya duk lokacin da ya ji an ambaci gaskiya to kirjinsa budewa yake ya ji daɗi kuma gaskiyar ta shiga Allah ka taimake mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu amma wanda Allah yake nufin ya bacce shi ya ji al-sadrahu dayyikan sai Allah ya sanya kirjinsa kuttatacce bin tashdidi wa qira'a bin takhfifi akan ce bikan ai an qabulihi wato a kuntace yake yadda ba zai iya karɓar gaskiya ba zuciyarsa ta tattugun zuma harajan yana cikin damuwa bi fatihi ra'i masdar ne bi ma'ana as-sifa mithlu adl ai shadidu dhayf tsananin kunci wato ya zamanto fuskar abana kirjinsa yana cikin takaici yana cikin dugun zuma wasifa bihi mubalagatan an siffanta shi harajan ne domin kaiwa matuƙa a magana wa ƙuri'a bi kasri hasifatan to kirjinsa sai ya zamanto a kuntace baya jin daɗi ka annama yas'adu kai ka ce kwaɗowa yake yi ayyu takallafu su'udu an kallafa masa akan ce sai ya fado ko kuma sai ya hau as-su'ud hawa ne ka annama yas'adu kamar yana hawa eh kamar yana hawa as-su'ud hawa kenan kamar wannan ka kallafa masa hawa wala yastati'u kuma ba zai iya hawan ba ka san duk lokacin da mutum yake hawa kan tudu zaka ji kana haki zamo tudun yana karuwa wahalar tana sake karuwa kuma hakin zai dinga karuwa sai ka ji kirjinka yana kuntata yana kuntata wani ma in hawan ya masa tsanani sai kaga ya zauna kawai ya tsuguna yana haki saboda ba zai iya ci gaba ba haka abin yake to shine sai Allah ya kunta ya kwatanta wanda kirjinsa yake kunci in ya ji gaskiya ya ji bace rai kamar an sa shi dole sai ya hau wani tudu kuma baya iya hawa tudun ya gaji kuma an hana shi hutu wa fi qira'atin yas'adu ka annama yas'adu fi sama kamar wato yana hawa ne cikin sama ubangiji yakan buga irin wannan kwatance da numfashi kaga na an kwata an yi kwatance ne da numfashi wanda yake hawa sama kan tudu an ce hau tudu kuma baya iya hawa tudun saboda sharpness na tudu ya gaji to numfashinsa zai cushe sai Allah subhanahu wataala sai kwatanta cushewan numfashi ga mai irin wannan sifa da cushewan kirji da ƙuntatan zuciya ga wanda baya son gaskiya. Kamar waɗanda suke ƙyashi a annabi ne an saukar masa ƙur'ani suke cewa me yasa aka saukar masa suke tare takaici game da shi. Su ma sai Allah maɗaukaki sai ya buga misali da su cikin surutul hajji ko? Mai Allah ya faɗa cikin surutul hajji game da su. Man kana ya zunnu allan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin illa as-sama'i thumma liyaqta' falyanzur hal yuhzibanna kaydahu ma yajiz kaga sai aka bada misali shi ma da numfashi ya kama hanya ya ce zai hau sama ko kuma daga saman ya su dado nan an yi kwatance da mai hawa sama can kuma ake kwatance da mai su dadowa duk wanda yake tsammanin Allah ta'ala ko yake ga Allah ba zai taimaki annabi da addinin annabi ba to ya sanya wani tsani zuwa sama ya sanya tsani sababin ilas sama tsani kenan shine sabab ya sanya tsani wata matakala ko wani jirgi ya dauke shi ko kuma wani abu duk ya hau ya taka ya tafi sama thumma liyaqta'a in yace sai ya yanke wahayin da ake aikowa annabi wasu malamai suka ce ba haka kwatancin yake ba ya taka tsani ya hau sama sannan sai ya sanya igiya ya rataye wuyansa ya katse rayuwarsa shi ya mutu numfashinsa ya cushe har ya mutu sun yanzu sannan ya ga hal yuzhibanna kaiduhu ma yajib wannan dabara tasa da takaicin da ya dame shi har ya kai shi ga mutuwa ya kawar da abin da yake damun nasa da ake aikowa annabi na shari'a to irin wannan kwatancen suna zuwa don a nuna cewa shi wanda yake baya son gaskiya kullum in ya ga gaskiya tana watsuwa to kunci ne yake damu rayuwarsa amma wanda Allah ta'ala ya nufe shi da shirya shi in ya ga haske yana faɗaɗa to daɗi yake ji yana farin ciki nan an buga wannan misali ka annama yas'adu fis sama ma da yace li adamil hawa'i wa rihi fis sama saboda ai a sama babu iska mai bugawa sannan ba iskar da ake shaka yudaya qasatruhu don haka kirjinsa zai kuntata fala yastati'u su'ud ba zai iya hawa ba ya ci gaba da hawa iz domin kullamar tafa ila sama duk lokacin da ya ƙara hawa saman nan كلما خف الهواء والريح الضروري للحياة والنفس kuma duk lokacin da ya zamanto iska da take kadawa da wadda ake shaka wanda suka zama dole ne rayuwa ta gudana da su ya katse fa yash'uru bi su'ubati at-tasa'ud to sai rika jin wahala wajen ci gaba da hawan nan hatta yan adimal hawa'u bil kulliya har ya zamanto iskar da take bugawa wadda take shiga wa الضروري للحياة إناني والجام حتى ينعجب الهواء بالكلية هل يزمنتو إسكت da take bugawa wanda yake shaka ta zamanto ta kare masa fa yatabayaqun nafs sai ya zamanto numfashi ya kuntata masa kaga sai ya ji kamar zai mutu kenan fa imma an yarja ila al-ardi sai ya zamanto ba shi da zabi ko dai ya dawo ƙasa ya daina hawa saman nan domin hawan da aka tilasta masa yanzu iska ta kuntata masa kuma kirjinsa yana bugawa ya yi kunci in ya ci gaba zai mutu ko dai dawo duniya ne au ya muta ko kuma ya mutu a dalilin wannan kunci da cushewar iska wato nan ana nunawa kenan wanda Allah ta'ala yake nufin ya ɓatar da shi to in ya ci gaba da bibiyan batan nan hanyoyin bata za su kai shi ne zuwa ga halaka su kai shi zuwa ga halaka ya zama to dan wuta kuma ba zai yi rayuwa wacce take mai daɗi ba domin Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda yake bin Allah to zai samu rayuwa mai kunci a rayuwar duniya zai rayu cikin kunci dan yake bin Allah a rayuwar lahira kuma zai fada cikin azaba ko dai ya ci gaba wannan shine sakamakon sa duniya da lahira aw yarji'a ko kuma ya dawo daga wannan hawa shine ya dawo zuwa ga mai dawo zuwa ga imani shi kuma anan ne sa'ada ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya take man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu in mutum ya dawo kuma bin Allah ya imani namiji ne ko mace ya aiki mai kyau to sai Allah ya bashi rayuwa mai dadi a nan duniya kuma a lahira ya samu sakamako sama da abin da ya aikata a nan duniya thumma aqaba alaihi sai Allah ya ta'akibi akan wannan batu fa qala sai yace kazalika ai kaman wannan da aka yi bayani ai mithlu zalikal ja'ali irin wannan sanya wanda aka yi na yanayin kafiri da yanayin mumini yaj'alu Allahu rijsa haka Allah yake sanya kasanta azaba kenan ai al'azab aw shaytan wasu suka ce a rijis ana nufin shaytani wato Allah yake sanya azaba ko kuma ya sanya shaytani wanda ke sabbaba azaba ayyusalliduhu ya mamayar da shi alallabi na la yu'minuna akan waɗannan da ba sa yin imani kan duk wanda baya imani to shedan ne yake zuwa ya talalabe shi shedan ne yake samun saitara a kansa shedan ne yake gudanar masa da rayuwarsa Allah ya tsare mu da shedan fayamna'uhum khayrayd dunya wal akhirah sai zaman to in an kai wannan gandun shedan sai ya hana musu alherin duniya domin basu ba Allah ba balle su samu nutsuwa haka ne hana su alherin lahira wanda ita kuma idan an je babu dawowa balle a gyara ثم أشار إلى أن الإسلام هو الطريق المستقيم sannan sai Allah ta'ala ya yi ishara cewa musulunci shine tafarki mai kakke almuwassilatu ila alkhair wanda yake sadar da mutum zuwa ga alheri wa anna gairahu kuma cewa duk abin da ya wananci musulunci a matsayin addini mu'awwariqun mu'awwajun anil huda hanya ce wadda ta bauɗe ma gaskiya kar abi ta faƙala sai Allah ya ce
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan hadha kaga ismu ishara kamar an nuna maka ita ga ta nan warewa ke gabanka ake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bi shi wa hadha ai allazi anta alaihi ya muhammad wannan hanyar da kake kanta ya annabin Allah siratu rabbika ita ce tafarkin ubangijinka mustaqiman bi kakkiya la aiwaje fihi babu bauɗewa a cikin hanyar Allah a miƙe take wartar ita ba ta da daibashin daibashin na shaidanu ne shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hanyar Allah bai kakkiya ce duk abin da kake nema an wadatar maka yaushe mutum zai je neman addini a daibashin da kuma hanya wartan mai kakiya hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takanas ta sama Allah aiko annabi da shari'a ga talikai aka aiko mala'ika jibril sahabban annabi suka sadaukar da ransu annabi ya shiga cikin matsaloli kala-kala na rayuwa wahalhalu na rashin dukiya, wahalhalu na kunci na rayuwa, wahalhalun yaƙi, hashi ma sai da aka masa rotse aka kashe masoyansa ya zubar da hawaye a dalilin haka, ya yi gwagwarmaya, iya gwagwarmaya, aka sha wahala tsawon shekara 23, aka ba shi lasisin yin bayanin saƙon da aka aiko masa, litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim dan kai bayani a mutane. kuma ya shaidar da Ubangijinsa a ƙarshen lamarin, ya tabbatar masahabbansa na isar da saƙo suka ba da shaida ka isar, ya shaidar da Allah da mala'ikun Allah, kuma Allah ya saka stam a kai da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kuma daga baya sai wani ya zo ce ga wani abu daban ya ce wai ga wani abu kuma da za a bi Allahn ya fi, mala'ika Jibril ɗin ya tuhumta, annabin ya ƙaryata. Shi sa Abdullahi ɗan Abbasin ya ce, Ittabi'u wala tabtadi'u faƙad ku fito, ku dai ku yi ta bi kawai, in kun ga abu a Ƙur'ani da sunnar annabi ku bi kawai. Kar ku ƙaga ya, wala tabtadi'u, kar ku ƙaga. Me yasa ya ce kar ku ƙaga ya ce, laqad kufitu an wadatar muku duk abin da kuke da bukatarsa tafarkin Allah kenan ayoyin Allah irin wannan Allah yayi kashe daga annabinsa da sauran sahabbai annabin yayi kashe da cikin hadisai kamar hadisin Irbad ibn Sariya da annabi ya ja musu layi yace hadha sabilullahi ya ja kanana a gefe da gefe yace wannan sune subul da Allah yace kada ku bi su kuma wa ala kulli sabilin minha shaitanun ya da unnasa ilaiha au kama kan nabi sallallahu alaihi wasallam akan kowanne daga waɗannan da ya bashin wannan kugar akwai wani shaitani yana kiran mutane yana zakin baki yana kaga musu a ce ba sallah a ce kowa Allah ne abubuwa ga suna shubuhat wasu kuma ma akan ashahawat suke jan mutane kaga wanda ya haka ya bi su yayi kawa kawa Allah ta'ala ya ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan da kake kanta ya Muhammad sallallahu alaihi siratu rabbika mustaqima ta farkin ubangijinka ne mai kakke la aiwaja fi babu baudewa cikin ta ma da yace wa nasabahu ala al-hal al-mu'ayyidati lil jumla amma sa nasaba ne saboda ya zo a matsayin hal ne da yake karfafa jumla wal amil fiha ma'ana al-ishara kama an yi ishara ne قد فصلنا الآيات حقيقة mun yi bayanin ayoyi daki-daki da kawai ya zakkaruna amma ga mutane da suke wasuwa ya tazakkaruna ne sai aka yi idigamin ta fil asali fil dal ayyar ta'izun ma'ana wanda suke wasuwa me yasa aka ce an yi bayani ayoyi daki-daki ga masu wasuwa wa khussu bi dhikr an keɓe su da ambato ne nan da annahum almuntafi'un saboda waɗanda suke tunani suke wa'astuwa su ne suke amfana da ayoyin Allah Allah ka sanya mu cikin su Allah ta'ala ya ce lahum darus salam waɗanda suke wa'astuwa to lallai suna cikin gidan aminci ai assalama wa hiya aljanna yana daga cikin sunayen aljanna darus salam inda rabbihim suna nan ga wajen ubangijinsu kun san ita aljanna kun san rumfarta rumfar aljanna tana da rumfa ai ba rana babu sama da kake gani to amma aljanna ba wata haihai ba tana da rumfa rumfar aljanna shine al'arshin mai rahama ita ce rumfar aljanna shi yasa aka ce inda rabbihim wa huwa waliyuhum kuma Allah shine waliyinsu ai sai riki Allah matsayin waliyi tun a duniya ko kuma Allah ya rike su waliyai tun a duniya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kuma yace wallahu waliyul mu'minin kaga nan akai idafa su zuwa ga Allah a can kuma aka idafal ismul jalala ne gare su wa huwa waliyuhum ay mutawalli isalil khair ilayhim wa nasiruhum Allah yana kisar da alheri zuwa gare su dan sun yadda da Allah kuma Allah shine yake taimakon su bima kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa ay bi sababi a'malihimus salihah a dalilin kyawawan ayyukansu da suka yi ta yi a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan sakamako da falalarsa Allah ka cika mana falalar Allah ya ce
ويوم يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
Allah ta'ala ya ce, wa yau mai hashiro, kuma ka ambata a ranar da shi Allah ɗin zai tara su, ya hashiro hun biliyayi, alfa'ilu huwallah shi ne Allah ke, wa ƙuri abin nun, ana karanta shi kuma da nunul azama, wa yau mana hashiro jami'an, ai alhalk, dukkan halitta Allah ta'ala zai tara su aka ce, jami'an matsatsako ma kenan ba a batta ba kifaye halittun da ke cikin ruwa ƙwari tsuntsaye dabbobin tudu aljanu mutane mala'iku da ke sama do hallarwa za a yi a waje guda kai wannan taron ya yi girma in banda ubangiji waye isa yi haka jami'an to bayan da aka tara khidabin nan ana fuskantar da mutane ne da aljanu don su aka dora wa takalifi su dabbobi da sauran tsuntsaye da wasu abubuwa Allah ya halicce su ne su ta ‘yan adam zama a duniya. Allah ya hore su don ɗan adam ya ji daɗi, ya amfani da su wajen abinci, su ko mala'iku ba a ɗora musu takalifi ba, Allah ta'ala ya ɗora su kaifi guda ne, la ya sunan lahama a marar kuma ya faɗo na mayu, amma mutane da aljanu su aka ɗora wa takalifi. sai Allah ya fuskance su ya ma'sharal jinni a fara da aljanu ai halittar aljanu ya riga na mutane aljanu suna nan shekaru masu yawa wanda Allah kada ya san adadin yawan shekaru kafin aka halicci annabi Adam a gabansu aka halicci annabi Adam Iblis a gabansu aka halicci annabi Adam ya yi shekara 40 a matsayin yanku kuma shi ma aljani ne to an fara ambatan aljanu ya ma'asharal jinni kuma saboda wala Allah su suka fi yawan kangara akan mutane qad istakthartum min al-ins kun yawaita daga mutane bi igwa'ikum batar da su da kuke yi saboda batarwanku ibnu kathir yace ai abulaltum minhum kathira kun badda mutane da yawa aka gaya wa aljanu saboda da yawa daga cikin mutane wallahi suna fata ne a dalilin aljanu aljanu suke sabbaba musu bautewa da taɗewa قد استكثرتم من الإنس السعدي رحمه الله cikin littafinsa tafsirinsa yake ambata cewa lam yadhkurillahu lahum i'tizara Allah bai ambata musu uzuri ba kawai tuhumar aka jefa musu ba ma ce su ba wa kansu uzuri ba verdict ne kawai yanzu an jefa musu tuhuma qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhu min al-insi To nan wajen da aka ce kad istakthartum min al-ins kaga an tuhmu aljanu da badda mutane Hassan al-Basri rahimahullah yace ai abin da ya saka shine annal jinna amarat wa amilat al-ins aljanu sun yi umarni ga mutane kuma sun yi aiki da mutane wajen cimma manufofinsu aljanu ba dama ubansu annabi abinan astaghfirullah ubansu iblis ai sai dai alƙawari a ubangiji la ubwiyannahum ajma'in wani ku yace la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in la aq'udanna lahum siratakal mustaqim duk alkawari ne da ya ce wasu ya ɓadda jama'a. To da aka sanar basirai ke cewa aljanu sun yi umarni ga mutane kuma sun sanya su ayyuka da yawa sai suka bi su. Ibn Jurayj da Azzajaj, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya akaito, suna cewa, ai abin da ake nufi ka distakfarto minal insi aka jefa musu tuhuma na batar da mutane da yawa da suka yi shine tun a zamanin jahiliya mutane suna tsoron aljanu sosai har ma idan suna tafiya ayari sai suka zo inda za su sauka a wani kwari mai bishiyoyi ko mai ruwa to duk inda za su sauka sukan ce a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha'i qaumihi to sukan faɗi haka kafin su sauka su sassauke ma dabbobinsu kaya a huta a yada zango wasu kwana ɗaya za su yi wasu biyu wasu wuni wasu masu yi kwana uku kafin a ci gaba da tafiya to wai sai su ce muna neman kariya daga shugaban wannan wadi daga wawayen jama'arsa wato babban aljani wanda yake jagorantar aljanun wannan waje muna roƙonka ka kare mu daga wawayen jama'arka kasa cutar da mu har mu samu mu tafi shine abin da Allah ta'ala ya faɗa yake wa zaluhum rahaqa eh wa innahu kana rijalun min aljin ya'uduna bi rijalin aw aw ya'abina wa innahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wasu mazaje daga cikin mutane sai su dinga neman kariya a wajen wasu mazaje daga cikin aljanu wannan sai ƙara ma aljanun girman kai to sai zamanto suka ce a ashe mutane suna tsoron mu to ba mu dinga gaya musu me za su yi sai to in kuna so ku yi kaza sai ku yi kaza shikenan sai a dinga yadda da abin da aljanu suke yi sai a yi ta aikatawa Allah ji kan Dr. Ahmad Ibrahim yake cewa idan mutum imaninsa ya kai gaya ya ce wallahi za ka iya ɗaukan bulala ka kora aljani a guje ya gudu kuma haka ne abu da yawa na ban mamaki daga cikin magabata ya faffaru tun daga sahabbai har wanda suka biyo bayansu na yadda suke mu'amalantar aljanu aljani ya fito mutum kuma ya maganinsa kuma kaga aljanin yana tsoron ma zuwa kusa da mutum saboda karfin imani amma launin imani kuma sai ya sa mutum shi yake tsoron aljanin har ma shi ne yake neman kariya a wajen aljanin kaga an shiga shirka aljanu sun bar da mutane kenan as-sa'di rahimahullah har ilo cikin dai tafsirinsa game da wannan aya yake cewa faljinniyu yastami'u yastamti'u bi da'atil insi lahu aljani yakan ji dadi lokacin da ya umarni a mutum mutum ya masa biyayya shi dama ba abin da yake so ya gaya ma mutum ga ka'ida kuma mutum ya kiyaye farin goro za a dauka aje a aje a waje kaza kuma yayi sai ga farin goron ba komai bane ai to shi abin da yake so aiki ka zafin gibin giza a yanka shi mai yin sai ga ai ba komi ba ne to kama shi aka yi a hankali za a kai shi ai matakala matakala ne ai ko karatu daga babban kuwa ke farawa alifin ba'un ko sai kaga wata ramuta ya zama gangara to haka lamarin yake a hankali mutum ya yi ƙarami an biya mara bukata to a hankali sai a so ma advancing har sai a sanya yi shi ma ya zamanto mai kawowa wasu ta wajen wa ta wajen bokan da yake faɗa shi ne mai bada umarnin shi ne mai ganawa da aljanin da haka da haka tun ana bingi-bingi sai a dawo bakin bunsuru sai a dawo jaki sai a koma hantar jirgin eh ba shi kenan ba a hankali har ma wani sai a ce masa warewake kawai ya zo ya sujada wani kuma sai a ce goga murta qur'ani wani kuma a ce ya dauki qur'anin ya jefa shi a jini wani kuma a ce ya zauna akan qur'anin tsirara ya dinga daukan qur'anin yana karantawa kuma ajiye shi zai kawai daukowa zai kowace takarda ba wai a jera ba wani a ce masa ya dinga karanta Qur'anin a birkice maimakon aya tana tafiya a yi shi reverse duk ba irin iya shegen da ba sa sawa ayi ba komai za su amfana da shi ba su aljana ba abin da zai kare su inna ma alkawarin ubansu iblis suke aiwatarwa su sa mutane su zama kafirai don su taya shi shiga wuta shine sa'adi yake cewa shi aljani yana jin daɗi ɗa'ad da mutum yake masa. wa ibadatuhu wa ta'zimuhu kuma ya rika bauta masa yana girmama shi wasti'za ko wastita'atuhu wa buluguhu bihasabi khidmatihi a wal insiyu shi kuma mutum yastamti'u binali a'radihi wa bulugihi shi kuma yana jin daɗi saboda yana samun abin da yake bukata da manufarsa aljanin yana masa. Me damuwarsa, wane ne ya sha gabansa a wajen aiki, wane ne yake damunsa a kasuwa, shi kenan wane ne baya so yake so kawai ya ga an rikita shi, shi kenan aljanin sai su yi abin da za su yi. in motoci ne ba a so a ganin tireloli sai a ji a direba yana cikin tuki sai a sa masa bacci aljanin ya juya stiyarin a rasa ma da ya faru kafin a farga abu to kuma ya barbada mata wuta ta tashi idan aljani zai idan ba ganin sa kake yi ba shedani in wani ne sai a kashe shi in abu ne ake so a dauko wata badakala yayi baya so a gani a ofis shikenan sai aljanin ya shiga ya je bude cabinet din da daddare ba wanda ya gan shi ba zai iya shiga ko ina ya penetrate sai ya je bude cabinet din sai ya dauko file din sai ya kawo boka dama ya ce da safe za a dawo an ya gama aikin da daddare da safe shi kuma wance yana zuwa sai a dauko wannan ne file din takaddun suna ciki sai ya ɗauka abu bude abu bude haka ne a gaba da wani haka ne algari ba haka suke ba to wanzu ba ya yi imaninsa ya tashi daga Allah ya dawo wajen wannan kuma dama shi wannan ejen ɗin aljani ne duk arna ne to wanzu da abin da aka sa wancan zai aikata in har ya zo shi zai kawo waɗansu don za a ce a kawo waɗansu wasu masu imani su ma sai a sake ɗebo sai a sake kawo su a ce aikata to kaga shi ma yana jin daɗi da abin da aka masa bi hasabi khidmatil jinni lahu gargudan aw yadda aljannin zai masa ba'd shahawatihi wasu daga cikin sha'awoyinsa fa innal insiya ya'budu aljinniya kenan yanzu mutum ya koma yana bautar aljani fa yakhdimuhu aljinni shi kuma aljani yana masa hidima wa yahsulu lahu ba'd alhawaij ad-dunyawiyya shi kuma mutum sai ya dinga samu waɗansu bukatunsa na duniya ana biya masa in kuɗi ne sai a je a sato a kawo ba ya bata na jama'a sai a daibu ko a banki ko irin waɗanda suke ɗiban kuɗi su ajiye ba su san yawan dalolinsu ba sai a je a daibo wasu bankin ya tsammata ɗansa ya ɗiba aljini ne ya ɗauka ya kai mu wani eh shi kuma kawai haka zai yi kawai sai a ga bunch ɗin kuɗi a hannunsa aljini ne ya ɗauko dama ya ajiye masa To me what is mysterious in it? Kowane mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da aljini tare da shi. Sai dai shi Allah ya taimake shi nasa ya musulunta. Kai ya kasan naka yake. Kana daɗa kusatan Ubangiji ne aljani yana ƙara nisa da kai kana samun kariya. Mutum yana bauɗe ma Allah aljani kuma yana ƙara mannuwa a jikinsa sai dinga manipulating nan. Annabi ya ce innal adinnal inna shaitana yajri fil insani majra dam mutum yana aljanni yana gudana a jikin mutum magudanar jini da aka zai iya penetrating and influencing tunaninka wa shi yasa aka ce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake waswasi a cikin zuciyar mutum shaitan yana sanya waswasi ya sa tunanin mutum ya canja yana iya sanya kiyayya yana iya influence ya sanya soyayya akwai nau'in sihirin da ake da shi ana ce da shi attiwala a sanya kiyayya tsakanin masu so juna ko kuma a sanya soyayya tsakanin wanda suke kiyayya da attiwala haka ake ce da shi ga nau'o'in sihirin irin su abajad wanda ake amfani da shi dan tahwili na al'amura shine wanda Allah ya faɗa cikin suratul baqara ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji amma sai ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah ba su isa cutar da kowa ba sai da yardar Allah sai da ganin damar ubangiji Allah ya kaddara hakan za ta faru a fitinin mutana saboda su suka zaba wa kansu wannan layi ba wani abin wahala a cikin wannan lamarin mutum ya zo nan da nan ya yi tambaya a wajen boka boka ya ce masa kaza "Ah, to yanzu ma ba ga handset ba kafin handset ya zo ai za ka ga abin abin mamaki yanzu na sai ka buga ma wani text message yana wata uwa duniya ka ce ba ni information a kayan kaza sai baka information ko ba haka ba mutum yana tare da shaidaninsa boka ma yana tare da shaidaninsa kuma shaidanu suna biyayya a komandansu don suna da komandodi ba mu ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa shaidan yakan tara rundunoninsa kowace rana ya dora abin zamansa akan ruwa ashi waye shi kishiyantan ubangiji yake domin Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma shi ma sai dora kursiyinsa abin zamansa a kayan ruwa sai hallara su hadisi ne na annabi ingantacce sai ya tambaye su ne kai yau ya ce ai ban gushe ba tsakanin makwabci na makwabci sai da suka fata ya ce ba kai komi ba da haka da haka har sai wani ya zo ya ce masa ai yau ban gushe ba sai da ya sanya wani da wance suka yi zina sai ya ce to zo yau kai ne ka ci kambu sai ya ɗau kambunsa ya saka masa ya crowning ɗinsa ya zaunar da shi kusa da shi kullum yake musu ashe suna da wani common platform da suke assembly komandodin ba dukkan aljanu ba komandodin aljanu da suke da control a kayan sauran rundunonin aljanu da suke sa su yi aiki za su yi communicating syndicate ne da haka haka suke aikinsu to menene abun mamaki ciki wannan yana bautar aljanu ya yi alayin da su shi ma ya shiga cikin syndicate ɗinsu a matsayin boka ko wanda zai kira kansa malami ko mai duba ko kowace tsaya boka ne kawai yana cikin bautar aljanu so abin da yake da bukata gwargwadon irin abin da suka saka shi gwargwadon abin da za su masa idan Allah ya ga dama sai ya gaya masa cewa to ga wani babba ya taso daga abuja fa ya nufo wajenka an ba shi labarinka kuma an tattauna wani ne ma ya ba shi labarinka kuma bukatarsa kaza da kaza ne tun kafin ya zo ya aiko ya gaya masa shi aljani ko ya yi masa communicating suna da code da suke kiran aljani yana nan wasu kalmomi da ma ka ji ana sardabila sardababila sadadadabila waɗansu abubuwa ne wanda za ka ji hauka-hauka yanzu a cikin ashe kawai bata ina da wani bidiyo da a cikin waya na irin wannan yadda ake yin abubuwa aka ɗauke shi gashi wanda dama yana na rubuce kuma an karanta amma gashi practical wani yana da demonstrating ɗinsu to kage yanzu an ba wa mutum labarin shi kuma yana zuwa kafin ya buɗe baki sai ya ce barka da zuwa alhajiwa ne shi bai taɓa ganinsa ba kuma gashi ya ce barka zuwa lajiwa ne ka zo akan bukata kaza da kaza da kaza bisa tattaunawa da kuka yi a waje kaza kuna tare da su wani da su wani abin da sai ce wanda malamin yana gani aljini ne ya gaya masa saboda shi ya ta'allaka da su yana bautar su yanzu kage ya sake samun candidate da zai sake haɗa su da aljanu ya ci gaba da bauta to sai ya sanya masa wata ƙa'ida shi ma na abin da zai dinga yi inda yana taimako sai ya ce to yanzu ka daina taimakon na fa ka daina yi wani aikin hajjin nan ka daina zuwa ko kaza din nan ka daina yi ko kuma a gaya masa wata muguwar ɗabi'a a ce ya fara yin ta su suna irin wannan a hankali suke jawowa to duka wannan bayanin da sa'adi ya yi na sake sharha mana duka waɗannan malaman bayanan da suka yi shine ya dunkula da ma maganganu masu yawa imam qurtubi takanas ya rubuta littafi a cikin littafinsa at-tazkiratu min qiyamis sa'a ya kakka waɗansu daga cikin hanyoyi hanyoyi da ake aljanu suke bi suke alayan tsakaninsu da mutane matsalar tana da faɗi wanda idan ka sami irin wa'annan bayanan aka maka su daki daki daki sai ka ga ba wani abin da zai rikita ka da abin dama tsararre ne ba wani abu mysterious ba wani wanda yake da cikakken ilimi nasa ai Allah ya karanta su ko Allah da kansa ya karyata. annabi Suleiman ya sanya aljanu aiki mai wahala yana tsaye ya dogara sanda yana kallon su aljanun da ake gababiye su wajen yin abin da suka ga dama haka a lokacin banu Isra'ila suke gano su shi kuma ya kamo su ya sanya su aiki kuma ba su yi san tafiya ba yana tsaye a gaban su ya mutu ya kura musu ido sai Allah ya karɓi rayuwarsa kuma bai faɗi ba ba wanda ya zo wajen sai sun daga kai su kalle shi su ci gaba da aiki suka yi kwanaki suna azabtuwa a hankali Allah ya aiko gara daga ƙasa sai tana cin jikin itaciyar tasa sandar tana cin sandar tana ci da ta gama cinyewa ƙasa ayyan za ta ragu ko da ta ragu ko me zai faru gawa da take jingina a jikin sai titsa sai sai ga annabi Suleiman ya faɗi abin ba su mamaki ba su taba ga Allah Suleiman ya faɗi ba suka rugo aljanu suka zo suka duba sai ga ashe ya mutu to shi yasa Allah ta'ala ya ce law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabi muhim falamma kharwa tabayyanatil jinn lokacin da Annabi Suleiman ya faɗi yanzu sai ya asirin aljanu ya tobe laukanu ya alamuna al-ghaiba da a ce ashe sun san gaibi malabi zufil azabil muhin to me zai saka su zauna a cikin wannan azaba ta walakanci da Annabi Suleiman ya sa mutumin da ke gaba gashi gaba gare ka ya mutu amma baka gane ya mutu ba ko mutum ne mai numfashi mai bukatan abinci amma ya kwanaki yana tsaye a gabanka kana kallon sa baka san ya mutu ba to ina kai kuma da kinibi bin sanin abin da ke faruwa a sama ko a wani waje ashe ƙarya ne coge ne qur'ani Allah ya gaya mana ban san gaibi ba wallahi sai abin da suka tsaye gunto suka gani kamar yadda kai ma in kai tsaye gumi mutum ya je ya tsaye gumi ya ga abu zai iya faɗa wa wasu ya ce na ga a waje kaza ana kaza ko na ji kaza ko kuma ya tsallaka katanga ya je ya iyo sata ya kawo shi ke sai a ce shi yanzu wani special power yake da ita to haka su ma'aljanin su to wannan cogen da aka hada na kawancen iya shi yake don a bautawa aljanu su kuma su fatar da mutane dan adam shi kuma ya dinga banga-banga mu ai ba wanda zai taka mu kyale shi mu ka ji mace yana zuga kansa wai dan yana aiki da aljanu shi ɗin banza baya yin abin sai abin da Allah ya ga dama wallahi duk abin da kaga ya faru Allah ne ya ga dama ya faru shi bai possessin wani special power ta sa ba aljanun ma me ya balle shi to wannan cogen da ake shine Allah ya ce za mu su tsale ne fa kiyama ya ma'asharul janni qad istakfartum min al-insi kun yawaita faddar mutane wa qala awliya'uhum min al-insi waɗanda suka jibince su waliyansu daga cikin mutane ai allazina hada'uhum wanda suka musu biyayya daga cikin mutane sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din ya allah sashen mu ne kawai a duniya ya more sashi in tafa'al insu bi tazyinil jinni lahum shahawat mutane sun dan amfana saboda aljanu sun kawata musu ababen da suke sha'awa sun dan san biyan bukata temporary wal jinnu bida'atul insi lahu aljanu su ma sun dan ji dadi a duniya saboda sun yi commanding authority sun yi umarni a mutane mutane sun musu biyayya shine kawai istimta'in da suka yi kenan wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana kuma har muka kai ajalin da ka yanka mana shine mutuwa wa huwa yawmul qiyamati shine ranar alqiyama wa hadha tajasurun minhum wannan kaman sun itirafi sun ambaci abin da ya faru qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce musu annaru mathwaakum to ku sani wuta ita ce makomarku ai shine sa'ad yace lam yadhkurillahu lahum i'tizara Allah bai ba su uzuri ba saboda aikin ba na a karbo uzuri bane shirka Allah baya karban uzuri akan ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in kaga ana neman uzuri a wajen mutum wani abu ne da ba shirka ba in Allah ya ga dama amma shirka Allah baya ba da uzuri akan don haka sai Allah ce annaru masuwakum to don Allah ina amfanin faɗi ba lai mutum ya ɗan ji ɗan jin daɗi kaɗan a duniya kuma ya wuce yanzu don Allah fir'auna da ya bankama iya bankama ba a san wanda ya bankamar mulki irin tasa ba alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ma alimtu lakum min ilahin ghairi haka me yake faɗa ba ni ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba yadda awar rububiyya ma ana rabbukumul a'la haka bai dinga faɗa am ana khairun am hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin haka bai dinga banka ma ba amma yanzu ina yake ya zama tarihi ba yanzu an yi shekara dubu hudu da wani abu baya na wasu shedanun su ma sun zo a bayansa sun wuce ashe duk da aikin banza ce ga wanda bai yi abin kirki ba to mutum ya ɗan ji ɗan daɗi kaɗan ya haɗa kai da aljanu ya haɗa kai da aljanu ina amfanin wannan lamarin wai wani ne shi ma ya je shi wajen bokaye shi kuma ka ce to kai mai sawa sai ce wallahi yana so ya sami abin nan sarautar roƙo ne ta garinsu sarautar roƙo ba kuma shi ma ya ji wajen bokaye za su haɗa shi da aljihun san sarautar roƙo wani mutum ya sai da imaninsa wani abin da bai ta kira kira ko mai mutane yin sun mai da shi wai sai an ji wajen bokaye komai kaga mutum kana tausayi a kansa yana cikin wahala amma sai ga ya lallaba shi ma ya dan saving wani kudi wai zai je shi wai wai wai a cewa suke cewa roƙon Allah haka suke faɗa to kaga idan mutum ya je kiyama haka sashi a wuta saboda yayi alliance da bokaye ina amfaninta Allah ya ce annaru maswaqum khalidina fiha kuna madawwama a cikinta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama ay min al-awqatil lati yukhrajuna min makanin ila makanin fiha wato ma sha Allah nan shine wasu ƴan lokuta wanda za a fidda su daga cikin wutan a canja musu waje daga nan zuwa nan li shurbil hamim saboda za su sha wani ruwan zafi wa qila innahu kharijuha wasu malamai sun ce shi wannan hamim da ake shayar da su a wajen jahannaman yake akan fito da su kuma a shayar da su sai a maida su shi ma wannan nau'in azabar ce kala kama kala kamar yadda Allah ya ce thumma inna marji'ahum la ila al-jahim wani bin abbas bin abdullahi nan abbas yake cewa annahu fi man alima Allah annahum yu'minun nan illa ma sha Allah an yi istithna'i ne akan waɗanda Allah ya sani cikin ilminsa cewa za su yi imani za su daina bautar aljanu za su yanke tun a duniya su kyautata imani a wani kaunin ibn abbasin kamar yadda qurtubi ya rawaito abdullahi dan abbasin kuma sai ya ce illa ma sha Allah nan an yi an yi istithna'i ne na alhayatul barzakhiyya wallahu ta'ala a'lam Allah ya ce inna rabbaka hakimun lallai ubangijinka mai hikima ne fi sanihi cikin abin da yake yi alimun kuma Allah masani ne bi khalqihi dangane da halittarsa yace wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dha kaman haka nan ne ai kama matta'ana usatal insi wal jinni ba'dhum bi ba'd kamar yadda muka ji yadda masu sabo cikin mutane da aljanu sashen su ya dan mori sashe a duniya nuwalli ba'da zalimi na ba'da muke jibintar da sashen azzalumai ga sashi alwilaya bi ma'ana al'imara ai nu'ammiru wa nusallitu kamar hakan nan ne muke shugabantar mu mamayar da sashen azzalumai akan sashe su ja su akan bata kamar yadda aljanu aka mamayar da su akan wasu daga cikin batattun mutane suka ja su akan bata me ya saka Allah ya musu haka bima kanu yaksibun saboda su suka fara saboda abin da suka aikata idan mutum ya kama hanyar sabo to shikenan sai shaidan ya sallada akan sai ya ta jansa akan hanyar sabo amma wanda ya bi hanyar shari'a ta ubangiji to sai Allah subhanahu wataala ya dawwamar da shi akan wannan hanya shi yasa aka tallata mana aka ce wa hadha siratu rabbika mustaqima ai tamkar umarni ne ku bi tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ka dawwamar da mu akan tafarki da aika aiko manzanka da shi har lokacin da zaka amshe abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya kai mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum